بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zamu na cikin karatun littafin muwabba'ul imami malik muna cikin kitabul nikah zamu tashi a babu ma ja'a fi sadaqi wal khibai مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال التمس ولو حاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن فقال نعم معي سورة كذا وسورة كذا بسور سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحتكها بما معك من القرآن آه واتوانا بابين ينا مغانا كان صداقي أتشكن أوري يتي مالك دقا أبو حازم بن دينار دقا سهل بن سعد الله يكرم سيردا يتي manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wata rana wata mata ta zo masa sai ta ce ya rasulallahi na fansar maka na baka kaina a matsayin aure ta tsaya a tsaye tana ta jira sai wani mutum sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai tanka mata sai wani mutum a cikin mutane ya miƙe ya ce ya rasulallahi ka aura min ita in kai baka bukatuwa baka bukatanta sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana da wani abu da zaka bata na sadaki sai ya ce wallahi ba ni da komai sai wannan gyautan nawa izar dinsa a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan to ka bata wannan izar din naka zaka zauna ba tsirara kenan ba izar kai ka je ka nemo wani abu ko menene ka kawo mata ya fita ya ce wallahi ya rasulullahi na je na nemo ban samu komai ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka samu koda zoben karfe ne ka kawo ya ce wallahi ya fita ya je nema bai samu ko da zoben karfe ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka haddace wani abu daga alqur'ani sai ce eh na haddace sura kaza da sura kaza da sura kaza ya ambaci surori sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to na aura maka ita da abin da kake da shi na alqur'ani watan ka je ka karantar da ita wannan surorin da ka haddace na alqur'ani a matsayin sadakinta a wannan babin ya kunshi matsaloli da yawa kwarai wannan hadisin wannan yasa nake ganin za mu kalli matsalan sadaki din shi ma kamar yadda muka yi matsalolin da suka gabace shi kallo mai faɗi muka lura na farko dai hadisin ya kunshi watan mace ta je ta ce ta ba da kanta a ya kunshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabiyyu auladil mu'minina min anfusihim kasancewan shi waliyin dukkan mu'minai ya kunshi aqallu sadaki menene mafi karancin abin da ake bayarwa na sadaki da kuma sharadin cewan auren ba za a yi shi ba dole sai da sadaki komin kankantansa ya kunshi me ake amfani da shi a kira shi sadaki wata menene akan kira sadaki a kaga anan hidimansa na karantar da ita alkur'ani shine sadakin sannan kuma ya kunshi wasu lafuzza ake amfani da su a wannan riwayar na muwatta ya ce kad an kahatuka ha bima ma'aka min alqur'an a wani riwaya ya ce kad wahabtuka na baka ita to kamar yadda muka sani malamai sun ce ko da cewa kai na sayar maka ita mun faɗa a al'urfu muqaddamun ala lugati inda ta'arudi ko da aka samu mu'arada ga urfi ga lugha to dole urf za a kaddamar so kowace kalma yayi amfani da ita in dai kalman tana nuni zuwa ga baya ba ni in baka shikenan za a iya daukar shi a matsayin a siga so da haka dai ya kunshi waɗannan abubuwan dan haka nake ganin za mu kalli matsalolin a haka gaba ɗayansu a na farko shi sadakin menene sadaki kuma me yasa da sadaki da hiba duk suna ne nihla duk ga sunan dai sunayensa wasu malamai sun kai su har wajen sunaye guda tara a ajru baulu da sauransu me yasa aka sa sadaki namiji ne zai baiwa mace kamar yadda muka sani a wasu al'adu na faɗa nan wata rana wani mutum ya zo yana ta jayayya kan ya za a ce namiji zai baiwa mace sadaki to addinin musulunci sadaki wato a iwab ne na watan zuwan ma auren da aka yi din Allah subhanahu wataala shine yake sanya abubuwa guda biyu ɗaya ya zama halal ɗaya ya zama haram a galiban wanda suke zuwa ba mata ta hanyar da bai halatta ba sukan ba su wani abu ko da sunan zina sukan ba su wani abu na duniya dan to kaga wannan shi ma a shari'a ta shar'anta za ka zo ka ba da wani abu a wani siga dan istihlalin farj amma ta hanyar da addini kuma ya yarda da shi watan wannan addini bai yarda da shi ba wannan addini ya yarda da shi wannan addini ya haramta wannan shari'a ta kyautata shi to kuma dai wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala saboda namiji shine yake da karfi da lafiyan da zai tashi ya fita ya je ya nemo da sauransu ita kuma mace tana zaune a gida sannan kuma tana bukatan wani nau'i na kula da kanta da kula da jikinta da da da da wato kiyaye tsaftanta da sauransu wanda yake duka dai kila wannan abin da za a bata zai taimake ta cikin ƙara idadin kanta ta zama ta kula da jikinta yadda ya kamata a sadaki wajibi ne cikin aure wajibi ne ko da yake a ba dole bane a ambace shi a cikin ɗaura aure kamar yadda muka sani akwai nau'o'in aure kamar nikahu tafwid da nikahu tahkim wanda dukansu ba a ambatan sadaki cikin auren amma shi sharadi ne dole ba za a yi aure ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adlin a dole ne ba za a yi aure ba sai da sadaki sai an sanya sadaki watan ya zama akwai wani abu wanda za a bata wannan abin da za a bata kamar yadda muka faɗi ba dole sai an ambace shi an ce kaza ba ba dole sai an ambace shi kuma dole ya zama wannan abin yana da kima na gaskiya ba abu mare kima ba a nan yana cikin dalilai da imamu malik ya yi maganganu da yawa wanda yake mun zo magana kan akallu sadaki za mu magana saboda watan kaga a can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iltabis shay'an ka nemi wani abu ko menene abin ka kuma hankali ai akwai abin da ba zai yi a bada shi a matsayin sadaki ba dan inda haka ne da sai ya fita ya dauko dutse ya kawo ko ko ya dibo shara ya kawo amma bai haka ba saboda urfi an san me ake nufi da shay din wani abu wanda yake da kima madiya wanda yake da wani value wani daraja da za a iya sayar da shi a amfana da wannan kuɗin da aka sayar ko makamancinsa ko ko wani sabis ko shine kaman an ka tuka habi ma ma'aka min alquran kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aurar mashi da ita akan wani hidima ne wani sabis ne da za ta yi duk da malamai sun ta maganganu to idan aka ce a nan wajen bima ma'aka min alquran wata wani riwaya wasu malamai sun tafi akan cewa okay bimama aka min alquran anan ana nufin saboda haddan da kake da shi na qur'ani na baka aurenta dan haka ba ambaci su dakin bane kamar nikahu tafwidi ne wasu malamai mafi yawa suka ce a'a ai wani riwaya ya ce an ka tuka ha fa allim hal qur'an saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurni ne ya ilmantar da ita abin da ya haddace na qur'ani sannan waɗancan suka ce ah to ya za a ce a ilmantar da mutum alqur'ani alhali alqur'anin nan ba dole ta iya ba ai an in za a yi agreement ana agreement akan abu ne da aka tabbatacce aka san shi ko shi yasa ko da misali a sadaki ne an yadda ka bada sadaki ka ce okay na aure ta sadakinta gidana na hayan na anguwa kaza za ta yi amfani da shi ko na gari kaza tana tana can tana karatu to za ta zauna a gidan na shekara biyu misali shine sadaki an yadda to amma ba za ka iya cewa akwai gidana da muke shari'a idan na ci shari'an ni ne nasara to za ta zauna a gidan ba don mene don wannan baya hannunka ina fatan mun fahimta sannan kuma a ka'idan mu'amala ana gina mu'amala akan abu bayyananne to amma aka ce zimama aka min alquran zai yi je karantar da ita kamar da nace bata haddace da kyau ba ko ta kasa haddace wan yayi yayi yayi ta kasa haddace wato ya kenan to anan sai malamai suka ce a'a shi mu'amala na aure na sadaki ana gina shi akan mukarama sabanin mu'amala na kasuwanci da ake gina shi akan mukayasa shi na aure ana gina shi akan karamci ne da kyautatawa kyautata ma juna da haka ba dole sai an san abu dalla dalla bitahdid kamar yadda yake misali a cikin kasuwanci ba za a yi gharar ba za ka siyar da abu ba a san menene ainihin abin da ka sayar ba a auna shi an san yawan shi an san kiman shi da sauransu ba a wajen mu'amalan aure ana ginawa ne akan karamci da kyautatawa da sauransu dan haka dai ma'ana kai iya kokarin ka kai kuma ka haddatar da ita abubuwan da ka haddace din nan idan ta kasa haddacewa kuma wannan bayan ka yi ifragun juhud ɗinka ka yi iya ƙoƙarinka wannan wani abu ne daban ala kulli halin kamar yadda muka sani akwai nau'o'in aure guda biyu wanda haramtattu ne a cikin da ya shafi sadaki na farko ai ittifaki akan isqatu sadak din sai an yi auren ba sadakin gaba ɗaya ma ba za a yi ba shi gaba ɗaya ba za a ba da sadaki ba babu shi kwata kwata wannan bai halatta ba su yi ittifaki akan yadda sadaki saboda haƙƙin Allah ne na biyu auren shigar wannan yana da ya wannan yana da ya kawai ya ce to shikenan kai ka dauki yata ni in dauki yarka shikenan kawai mun yi musanya shi ma wannan bai halatta ba dole dai a ba mace sadakinta a wannan sadakin kamar yadda muka faɗi ba dole ya zama an ambace shi ba a kala kala ne zai iya zama a asfadakul musamma wanda aka ambata wajen act zai iya zama al-mufawwad wanda aka fawwada a ba ambace shi a wajen nan ba amma sun yi ittifaki akan za a bayar zai iya zama muhakkam a ce kawai to shikenan wani bayana amma in ya dawo shi zai ambata maka sadaki na da abin da ya ambata kuma za ka biya misali ko mun yadda da duk abin da wani ya ambata a matsayin sadaki shine sadaki wannan duka a ya halatta za a iya yi aƙallu sadaq a nan wajen in muka lura hadisin ya ce kad an katuka habi ma ma'aka min alquran manzo Allah sallallahu sallama da farko ya ce iltamis shay'an mutumin ya fita ya nemo bai sami komai ba ya dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi iltamis walau khataman min hadid wannan mas'alan ta haifar da sabani mai yawa imamu malik ya saba da mafi yawan malamai a cikin matsalan aƙallu sadak shi a wajensa ya tafi akan cewa aƙallu sadak shine rubu dinar wannan cewa aƙallu sadak rubu dinar kaddarawa ne na Imam Malik ba wai nassi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa lokacin da yace ni rubu dinar wasu malamai suka ce masa katta arrakta ya imam watan ka koma cikin irin mutanen Iraq mutane masu masu tsananta haki da hankali abin da ya faru Imam Malik hujjan masu cewa la aqalla lis sadaqi shine wannan hadisi la hadda li aqalli sadaq shine wannan hadisin da muke karantawa cewa ga wannan mutumin kuma hadisi ne da Bukhari da Muslim sun ruwaice shi gaskiya ne muttafaqun alaihi to amma kamar yadda na ce shin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mashi iltamis shay'an yanzu ya dace da hankali za a iya cewa ya fita bai sami komai ba ko meye wannan abin ko bawan gyada ne to ya dace da hankali za ka iya ba mace bawan gyada ko bawan kwai misali ka ce ka aure ta to ai shay'an ne shay'an ne ko ba haka ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iltamis shay'an ne to sannan in ka lura bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iltamis shay'an ne ya dawo kuma ya ce iltamis walau khataman min hadidin mu kula da wannan shine fiqhun Imam Malik a nan wajen sai da yace iltamis shay'an ka nemo wani samo wani abu ka kawo ya fita yace bai sanu komai ba sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nemo ko da zoben karfe ne to ashe abu na farko da aka ce je ka samu ka kawo yafi zoben karfe dan in ba haka ba sai zama akwai ta'aruzi ya za a ce je ka samu wani abu ka dawo kuma misali ka zo wuri na ina da wannan handset din na sayarwa sai na je ka nemo wani abu ka kawo sai ka je ka nema ka rasa da ka dawo sai ce wallahi je ka samu koda naira dubu ɗaya ne to babu shakka wani abu da na faɗa a farko ya fi dubu ɗaya ko ba haka ba in bai fi ba to akwai tanakubi saboda haka su sauran malamai sun gina a kalman shay'an na na kira cewa komai komin kankantan kuɗi zai iya zama sadaki shi kuma malik ya ce ai ba zai yi ba dan da komin kankantan kuɗi zai iya zama sadaki da ba zai yi bayan dawowan shi daga nemo wani abu a ce mashi kuma iltamis walau khataman min hadidin ba sannan har su da suka ce komin kankantan kuɗi zai iya zama sadaki ba su yadda mutum ya je yo ciyawa ya kawo mata ya ce sadaki ko kuma ai ba zai gagare shi je yo ciyawa ba so da haka Imam Malik ce dole akwai haji ni wannan shay'an din ko ba haka ba har a wajen masu sabani da shi na cewa a'a ba la hadda li aqalli sadaki tun dare daga baya aka zo aka ce iltamis wa law khatam min adidi to akwai iyaka akwai abin da baya cikin wannan shay'an din to sai mun nemo shi sai mun nemo cap din ina ne inda in ya gaza haka ba a yadda ba to so da haka imam malik a nan sai ya ijtihadi sai ya kiyasi da abin da addini yake kimantawa shi dai aure mulkul bab'in wani sashin jikinta ne ko kocin jikinta ne ma za ka mallaka an halarta maka iltizazi da bab'inta ko a shari'a kuma mafi karancin abin da shari'a ya halarta a haddi a kai in aka ɗaukan ma wani na bab'u a yanke bab'un mutum shine rubu dina ko shine rubu dina ɗaya bisa hudun dinari ɗaya in mutum ya sace shi za a yanke hannunsa hannu kuma bab'u ne farj bab'u ne saboda haka sai ya kiyasi sai ce to rubu dinarin shine mafi karancin abin da za a karɓa a matsayin sadaki kamar yadda na ce duk sauran malamai sun saba da imamu malik a nan wajen amma hujjansu hujjan da suke dogara da shi raddi ga hujjansu yana cikin hadisin da suke dogara da shi saboda in dai aka ce iltamis shay'an aka ce wannan ruwan ya fita to sai an nemo mana ta hanyar da ya fita kuma an nemo mana menene ya shiga ko ba haka ba to wannan shine ne abinda Imam Malik Allah ya ƙara masa yarda ya dogara da shi a cikin wannan matsala ya sanya rubu dinar a matsayin aƙallu sadaki wanda yake a wajensa idan aka yi aure da abin da yake ƙasa da rubu dinar to dole ne a bata a cika mata wannan sadakin nata a an yi maganganu yaya za a bata auren ko ba za a bata ba amma saboda mura'atul khilaf mafi yawa sun tafi akan okay ba za a bata wa mali za a cika mata aqallu sadaki wajibi wasu kuma suka ce a za a bata sadaqul misli ne ma inda ya riga yayi bina'i da ita a daga cikin hujjojin Imam Malik yace Allah subhanahu wataala ya ce wa man lam yastati minkum qawlan an yankiha al musanatil mu'minati ko fa imma malakat aymanukum min fatiyatikum musanati al mu'minat ko fa imma malakat aymanukum min fatiyatikum mu'minat ko kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala cewa wa mallam yastati minkum tawlan wa mallam yastati minkum tawlan tawlan malan wanda ya kasance baya da kuɗi baya da kuɗi to kaga dole akwai wani iyaka na kuɗi kenan akwai wani kuɗi da za a bayar da shi a matsayin sadaki kuma yana da iyaka za ka abin da yake da kima ake ganin girman shi ake ganin watan a a cewa wannan za a yi tibarin shi kuɗi kamar yadda muka ce imam malik shi kuma yake ganin duk abin da yake ƙasa da rubu dina shari'a bata muhimmanta shi da yawa ba shi yasa bata yanke hannun barawo saboda sace shi ba shi yasa sai ya ɗauki rubu dinar a matsayi rubu dinar a yanzu mafi yawan mu muna kuskure duk da gashi muna mazaban malikiya amma da yawa sai ka ji an zo aure sai a ce sadaki dubu goma dubu goma ya zama kawai ya zama kamar wani standard sadaki wanda yake kuma gaskiya bai kai rubu dinar ba yanzu domin a dinari ɗaya shine gram hudu da ɗigo ashirin ko gram hudu da ɗigo ashirin a ta kaga rubu dinar rubu dinar ba zai kai ya wuce naira dubu goma domin ko gram ɗaya kaga ashe rubu dinar zai zama gram ɗaya da point zero five ko one point zero five to kaga one point zero five na gram ɗin nan ko gram ɗaya ina jin yanzu ai ya kai wajen kusan dubu ashirin ko ba haka ba to saboda kaga rubu dinar ba zai tsaya a naira dubu goma ba rubu dinar ya wuce naira dubu goma so da aka ya kamata a kula da wannan wajen fitar da mafi karancin sadaki a girmama shi mafi yawan malamai sun tafi akan da mafi yawan sadaki babu shi la hadda li aktsari sadaq saboda fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina a kamar yadda muka sani imam sayyidina umar wata rana Allah ya kara masa yarda ya taba hawa minbari yana khutba yana fada akan cewa kada a ƙara ba da sadaki fiye da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar ko ya shar'anta duk wanda ya bayar kuma a dawo masa da shi wata mata ta tashi ta ce ya za ka yi haka ya Allah zai ba mu Allah ya ce kad atitum idahunna kintaran kai kuma ka zo yau ka ce ko mun sani kintsar malamai sun yi ta sabani akan ma'anan kintsar amma daga cikin ma'anoninsa shine wata tarin tilin zinari koko za ka iya cewa ma a yanka sanuwa a feɗe ta a cika fatanta da zinari to ko da za ka ba mace a irin wannan adadin to babu komai a matsayin sadaki to amma dai wannan matsala ce Allah subhanahu wata'ala ya ya ya bar shi a buɗe amma kuma koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana shiryar da mu me ya dace mu yi a wajen aure mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga mana mafi alkhairin aure shine mafi karancin sadakinsa saboda duk da ba a haramta a ba da koda nawa ba ne to amma ana son kada a yawaita kada a cika sadaki domin wannan cika sadakin yana da illola da yawa daga ciki yana mai da rayuwa gasa daga ciki yana wahalar da aure ko da yake yanzu in ana ta maganar sadaki sadaki mutane suna yanzu misali da an magana za a ce ai mu a ƙasar Hausa ba a ba da sadaki yayi kaɗan ma to amma abin da muke mantawa ai dangogin sadakin da muke haɗawa da su ai suna nan saboda akwai akwatin aure akwai akwai kama gida akwai abubuwa da yawa da na bidiyoyi sannan ga bidiyoyin da ke kewaye da auren abin da zai baka mamaki ni na taɓa halartar ɗaura aure wanda mun zo wajen ɗaura auren wanda zai yi auren ba ya da sadakin da zai ga an ce dubu ashirin yana kame kame ba ya da shi amma jiyar ranan sun kwana a wajen fati sun kama hotel an me ake cewa buffet an ci abinci sarrai ajiyar ranar kila misali misali idan sadakin dubu ashirin ne to a wancan ya kashe dubu ɗari biyar amma an zo wajen ɗaura aure ni kama ana cewa yana cewa baya da sadaki sai na bar wajen to na san kila a waigo a ce ina cikin wanda za a nema don su bada ni kuma a waje na rainin ya wuce ma dukkan iyaka a wuri na gara a fasa ɗaura auren to a wannan yana daga cikin kurakuran al'umman za ka ji ana misali kila wajen lafazin ambatan shi kanshi sadaki amma an kewaye sadakin da wasu abubuwa musamman ta ɓarayin ita kanta yarinya sai an yi mata gado royal sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi danki iri kaza sai an duk wanda ma anzalallahu bihi min sultan duka waɗannan abubuwa ne wanda yake a haƙoƙin miji ne wajibinsa ne ya samar ma mace da inda za ta zauna da wurin da za ta zauna da yanayin shi da gadon da za ta kwanta da sauransu duka wajibinsa ne ba wajibin mace ba ne sai dai kawai in ta so za ta waffara ma kanta ainihin bukatunta na kanta shi ma kar ya wuce cikin sadakinta abin da aka bata na sadaki ya je ya bata dubu hamsin kuma yana expecting ta zo mashi da gadon dubu ɗari biyar kaga wannan duka yana cikin abubuwan da a a ya waje ba a yaƙe su a cikin al'umma kuma da gaske ne na'am za a iya cewa kamar yadda na taɓa faɗi tsananta mahar tsananta sadaki da procedures na aure yana taimakawa a wasu ƙasashe ko wasu wurare wajen riƙe aure wajen an yi auren a zauna gaskiya ne yana taimakawa amma kuma yana taimakawa linkin wannan sau goma wajen hana auren kafin a yi. Ina fatan mun fahimta. Linkin wannan sau goma wajen hana auren kafin a yi. Saboda haka shi ne kamar yadda Shehu mai yake faɗi fa illam yakun tulfi jumu'an awanisan wata idadu zauci shar'i ja ali hikmatin ta'udu li niswanin ila yaumi yunfakhu ko fa illam yakun تلفي جموعا أوانسا تخالف أحكاما وكيف توبخه idan ba a bari ba aka tsananta bukatun aure aka tsananta a sharuɗan aure to babu shakka mata za su yi ta girma ba aure maza za su yi ta kaga mutum shekarar shi arba'in da wani abu har yanzu bai aure ba yana ƙoƙarin irin ƙasashen da sai kayi gida har yanzu ƙasar masar mutum ba zai aure ba sai ya ba da shakka sai ya sai gida kuma in zai sai gidan da sunan matan zai rijistan gidan in an rabu zai tafi ya barta daga cikin daga cikin dan don abu in ya saba da shari'a sai ka ganshi da kuma side effects da yawa duk yanda a zahiri za a ga kaman amfanin sa daga cikin side effects din wannan sai ya zama matan sai su yadda ya auren bayan auren sai su ta tafka masa sharrin da kanshi zai gaje ce ya sake ta in tana da misali tana da wani saurayi da take so ba ya da kuɗin shakka sai a haɗa kai to ka bari na san yadda zan yi sai ta je sai ta auri wani in ta aure shi sai ta tafka masa tsiya ba wai za ta ce tana son saki ba ne in ya ce ta kawo masa ci ta kawo da ruwan sanyi misali in haka dai duk abu dai wanda dai zai gaji da ita ya ji baya son auren za ta yi kai har sai ya sake ta sai ta je ta kawo wancan saurayin nata ta aje a gida sai auren da shi sai ta yi mashi kyautan gida to kaga dai duka ire-iren waɗannan abubuwan suna nan mu kuma a ƙasashenmu gaskiya ne sauƙin aure ya yi yawan da ya sa mutane suna canza mata kamar riguna musamman a mujtama'at na a wato wanda za a ce na ƙasa kama a ce mu kenan talakawa almajirai wannan gaskiyan magana ba arhan aure ne kadai facto ba shi yana taimakawa ne amma ba shi kadai bane ainihin illa kamar yadda muka faɗi a wani karatu a baya cikin dai kitabun nikahi din nan ainihin dalili shine lalacewan ginin tamasuk na mujtama da mujtama uh, community uh, counseling ko ban sanya zan ce mashi ba watan irin akwai babba a cikin family wanda ba abin da karami zai yi sai da umarninsa ko shawararsa akwai manya wanda yake jin maganansu kamar dai yanda Allah subhanahu wataala ya faɗi mana a cikin alkur'ani din nan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ma faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatun hafizatun ghayb ma hafiz Allah wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wajiruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'anakum fala tabghu 'alayhinna sabila inna Allah kana 'aliyan kabira wa in khiftum shiqaqa bainihima ko wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'du hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha wannan hakamaini din da a cikin al'umma akwai shi shi yasa kamar yadda muka faɗi yara ƙanana suna aure zai yi a ce yanzu yaran ta ne mutane suka yi aure yawancin auren farko in aka yi sai ga yana saurin mutuwa sai a ce saboda saukin auren ne ba shi ne ba ba shi ne ba aure a ƙauyukanmu da a da a ƙasashenmu kamar yadda muka faɗi ai ya fi sauki amma baya mutuwa yanzu haka in ka je ƙauyuka yanzu haka za ka sami auren da ya shekara hamsin ya shekara sittin mafi yawa in fact ma ya zama al'ada ma ba a ma rabuwa da irin wannan matar ko ta menene ake cewa ladan noma ko ya zama al'ada to me yake faruwa yake rike wannan auren wannan kulan na magabata da tsayuwansu a kai dan ana yi da yarinta ana yi a shekarun murahaka ma shekara goma sha biyar sha shida amma yaro aure amma auren ba zai mutu ba zai lalace ba amma shi wannan me yasa yake lalacewa expectations sun yi yawa daga barayi biyu din abubuwan da yake zato daga wajenta da abubuwan da take zato daga wajen shi da inhilal din uranan usra an an tsintsinka dangi an bar shi daga shi sai ita daga shi sai ita ba wani mai kwaba ba wani wanda zai ce a bari ba wani wanda zai ce a yi ba ta da kowane experience na rayuwa ba a gidan iyayenta ba shi jama'a bai da shi na rayuwa ba a gidan iyayensa ba an ɗauko su an zo an haɗa su an aje su a wani waje su biyu ku kashe kanku da kuma za ta zauna shekara ɗaya ko biyu ne a gidan dangi ana nuna mata abu kaza ga yanda zaki abu kaza ga yanda zaki har in aka ji ma zai shigo za a yi sauri a gyaggyara mata jikinta da ɗakinta da sauransu ko a sa turare idan yan borno ne ko to kaga duka wannan dai a abubuwan su ne abubuwan da aka rasa yanzu daga ciki sannan daga ciki kuma lalacewan tarbiyya lalacewan tarbiyya tarbiyya ta riga ta lalace kwarai da gaske saboda haka ba abin da ba zai haifu ba zai biyo bayan wannan ba kila kafin ai auren Allah kaɗai ya san dama dama matarsa ce kawai dai a shari'a abu ne ake cewa akdi ne ba a yi ba matarsa ce ta haram ko da yawa saboda haka idan an zo an yi aure ba dole a sami mutunta juna da girmama juna ba sannan kuma tunda ta riga ta san halin shi kafin aure yanzu ma da ya fita kofar gida to tana tunanin abin da yayi da ita da yana can yana yi da wata so da haka menene abin da zai biyo baya tajassus binciken wayan shi duk yadda za ta yi ta breaking password ta shiga ta ga menene a cikin wayansa ko ta mugafalansa ta ɗauki wayansa ta duba wanda yake haramun ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta ma mutum in zai zo gidan shi ya zo masu cikin dare idan ka dawo daga tafiya wai fa dan ne aka hana ka zo cikin daren nan dan gudun wani abu na zargi gudun kaddara ma Allah ba a fata kaddara ma ta je ta kawo wani haramtacce to bar ta su gama abin da za su yi ya tafi sannan ka shiga gidanka da jahiliya kafin musulunci in za su zo haurowa suke in sun dawo tafiya mubagata suke kuma zo ba su shigo ta gida ba sai a hauro ta bayan gida ko a same ta tana wani abu na laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a in za ka zo tunda ba waya gani nan zuwa lokacin to ka zo da rana tsaka ido na ganin ido idan ka zo da daddare kuma ka shigo ta kofar gida in ka zo da daddare ka kwana a kofar gida ka kwana a masallaci in gari ya waye ka shiga wannan shine abin da shari'a addinin musulunci ya shar'anta saboda babu wata hanya da addini ya yadda ki ɗauki wayan mai gida ko ka ɗauki wayan iyalinka wa ya sa ka da yawa daga auren da ke mutuwa yanzu zan iya cewa kila ko ban ce auren da ke mutuwa ba crisis ɗin aure yanzu za a iya cewa talatin bisa ɗari a maraya yana da alaƙa da ya ga kaza a wayanta ko ta ga kaza a wayansa to wa ya kai ki duba wayansa ina ruwanki da wayansa ai Allah subhanahu wataala ya sa wannan dan ya suturta bayinsa ya rufa masa asirinsu in ma yana wani abu to tsakaninsa da Allah in ma tana wani abu to tsakaninta da Allah amma kar ka je kai mata bincike a waya balle ka ce ka kama wayanta ne waye kai ka shi yasa a wata ƙasa daga cikin ƙasashen musulunci ƙasashe biyu ma ko uku sun sa wani doka wanda kuma ni ina ganin dokan yana da muhimmanci kwarai da ƙasan sudan da ƙasan saudi arabia da ƙasan kuwait dokan shine idan idan wani abu ya faru tsakanin ma'aurata har aka kai ga rikici ya zama dalilin shine ɗayansu ya duba wayan ɗaya ya duba wayan ɗaya kuma ya bayyana wayan ba da san ran ɗayan aka duba ba shine kamar akwai code akwai password amma ya san yanda ya bata password din ya shiga ko te mu gafalan shi ya dan kewaya bayi ce sauri ta ɗauki wayan ta duba ko irin wannan aka tabbatar dai ta yi kokari ne ta shiga cikin wayan ba da yaddansa ba to akwai tara ya kai kamar na dala dubu goma da ɗaurin shekara uku ɗauri ne na shekaru da tara mai yawa zai bata ba wai za a ba hukuma ba za a ba ɗaya fati ɗin to wannan ya taimaka wajen rage wannan fitin abin da addini yake so shine ya barka me yasa aka shar'anta azumi ne cikin shari'o'in addinin musulunci kuma ake son ka yawaita yi a duk sati saboda ibada ce da take koya maka yin aiki kai da Allah kadai ita ce kadai ibadan da ba wanda zai san kayi ko baka yi ba a duniya sai tsakaninka da Ubangijinka. Tsakaninka da Allah ne kawai, in kana yi, kai kaɗai ka sani, in ba ka yi, kai kaɗai ka sani. To haka addini yake so ɗan Adam ya kasance, ba wai ka rika tsoron saboda gudun wane ba zan aikata ba ko saboda gudun wane zan aikata. Sannan ko ba wanda aka ce kowa perfect, mutum perfect. Abin da aka ce shine Allah ya suturta mutane kuma ya masu umarni da tuba. to don haka a wannan yana daga cikin irin waɗannan cikincinun da suke faruwa wanda yana zama wajibi ma'aurata ko a ce yana cikin manyan dalilan da suke haifar da lalacewan auren shi ma yanzu kuma dama me ya haifar da aka suspicion dan in ba ta suspecting me ya kai ta duba waya in ba ya suspecting me ya kai shi duba waya ai mujarradin mujarradin ya ɗauki wayanta yana dubawa alaman bai yarda da ita bane to kuma sannan shi kuma wayan ya zo da fitintunu kala-kala na mun ba da misalin wani kisa ko na na masu alaƙa na social media kwanakin baya da yara ƙanana a Amerika in shekara goma sha biyu goma sha uku ya zo da nasa fitintunun marasu iyaka a ala kulli halin waɗannan abubuwan gaba ɗaya suna cikin abubuwan da suke haifar da fitintunun aure dalilin sannan kuma ga mugalatin ma a lokaci da an cika kuɗi don haka tun da ka cika kuɗi expectations ɗinka idan ka je za ka sai mota sai ka sai motar miliyan goma sai ka taho za ka dawo da ita sai ka sami fitilla ya mutu ko ac baya yi kila in ka kira wanda ka siya kila ma da 'yan sanda kawai za ka fara haɗa shi ko amma in ka siyo ta dubu ɗari fa dan ka sami ac baya yi ko ko taya ya fashe a hanya ana dawowa ba komai ba dama ka kana zaton haka to ka je wajen aure ka cika kuɗi an sa ka kayi kaza an sa ka kayi kaza an sa ka kayi kaza to abin da zai biyo wannan to kuma za ka cika expectations kai ma kana zaton kaza daga wajenta kana zaton kaza komin kankantan matsala da aka samu kuma to sai ya zama dalilin da zai iya kaiwa bayuwa har zuwa ga mutuwan auren da haka dole ne mu discouraging watan iyaye su gane ainihin qualities wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana idza atakum man tarzawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir in kuka samu mutumin da kuka yadda da addinin sa da halayensa da addini da halayensa anan ba baya nufin banda abin yi baya nufin haka zaka aurar da ya mutum ya kamata ya zama yana da abin yi abin yi anan da yake zamanin mu a ma'anan abin yi yayi fadi abin da zai iya rike rayuwanta gwargwado shi ake nufi ko ba kufinta bane akalla zai iya rike rayuwanta zai iya kulawa da ita ko ko a'a mu'ahal ne mu'ahal ne bai wallahi bai sami aiki ba amma yayi karatu ai ba laifin sa bane karatun sa shine sana'ansa boko ai jari ne sana'a ne ko bai riga ya sami aikin bane amma ba ana nufin shikenan dan kawai yana zuwa masallaci yana yana riga kowa shigowa masallaci amma ba da aikin yi ba da sana'a shikenan kawai dole in wannan mutumin ya zo neman aure a gidanka ka bashi yarka ba abin da hadisi yake nufi ba ke wallahu alam to haka dai dole ne mu duba waɗannan abubuwan a nan malam yana wani magana muhimmi kwarai da gaske wanda a nukta ce ta dan fita daga cikin mawdu amma tana da muhimmanci afrahul maulid wato murnan bukukuwan maulidi yanzu a zamaninmu mutanenmu a masu addini sai suka yi isti'aba da murnan maulidi murnan biki na ce maulidi murnan biki da da wasu nau'o'in tarurruka sai suka yi isti'aba suka canza shi da wasu nau'o'in tarurruka a zahiri kamar na addini in za a yi biki za a kira mai yabo mai yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne kuma gwargwadon girman bikin gwargwadon personality wanda za a gayyata an fahimce ni idan bikin na manya ne to zaka ga mawaki wani da mawaki wani da mai yabo wance da mai da kungiyar masu yabo wani duk za a gayyato su kowanne da kudin su kuma da tsadan su duk wannan bidiyoyin biki ne ba zan ce na wani ba zan ce a yana daidai da gayyatan fasadi masu asharalle da sauransu ba amma dai ba ya da kyau yadda wancan ba ya da kyau menene ina ke nufi watan watan idan idan an yi mugalati cikin biyan kuɗi muna maganan kashe kuɗin ne ba wai gayyatan shi kansa ba in za a gayyaci wanda zai sa su zo su dan yi waka a dan ji daɗi a yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko a yi ma'auratan ba laifi bane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi biki kama ana rasuwa a dan yi murna atainakum atainakum fa hayyuna nuhayyikum yana da kyau ana biki a dan yi nishadi fi hududi shar a cikin iyakokan da shari'a ta aje kar a fita daga nan wannan abu mai kyau ne to amma kada ya zama dalili na zan gayyato mai yabon manzan Allah sallallahu alaihi wani zan kashe dubu ɗari biyar misali wajen gayyatansa to an koma wancan tabbirin da ba a so an koma wancan mugalatin an canza mashi suna ne kawai kamar misalin da muka bayar ne na tafiya umra da kashe kuɗi mai yawa a hotels da sauransu da makamantan wannan ba a ce kar a je ba ba a ce mutum ya abu a matsayinsa amma kada ya zama dalilin tabziri to wannan ma yana daga cikin nau'o'in irin wannan tafsirin kuma dai wanda ya kamata Allah ya bamu ikon a a gyarawa kamar yadda muka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'zamu an-nikahi ko an-nisa'i barakatan aisaruhunna mu'natan hadisin al-Imam Ahmad ko mafi kar yawan albarkan mata wacce ta fi albarka ita ce wadda mu'unanta nauyinta kaga anan mu'una aka ambata ma ba wai sadaki kawai ba nauyin da takalifin aurenta ya fi karanci to ta fi albarka saboda expectation bai yawa ba dan dama takalifin ba yawa masha Allah ah to kuma misalai suna nan a cikin sunna da yawa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kam har musulunci ya zama sadaki amma anan ba ana nufin yanzu ma musulunci zai iya zama sadaki ba ijma'an ba zai yi ba ko a ummu sulaim Allah ya kara mata yarda mahaifiyan sayyidina Anas ibn Malik lokacin da Abu Talha ya zo neman aurenta ai ya ce ko dan kina ganin talaka talaka ne ni ban da kuɗi tace a'a wallahi ce ai ni ba dan talaucin ka ba ni dan addinin mu ne ba ɗaya ba amma inda zaka musulunta to shiganka musulunci la ilaha illallah din nan Muhammadu Rasulullahi na karɓe shi ne sadaki eh da kuma aka aka daura aure wata ta yadda da sadakin ta ya zama takalmi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata araditi min nafsiki wa maliki bin alaini tace raditu ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura mata aure to haka dai a malamai suka yi ta maganganu amma dole dai abin da za a bayar din nan na sadaki ya zama yana da kima na kuɗi yana da value ko kuma service ko kima na kuɗi ko wani service kuma service din nan ba zai zama abin da ba za a iya gane shi ba sannan kuma kima na kuɗin nan shi ma kada ya zama abin da ba za ta iya amfana da shi kamar inda muka bada misali ka ce gidanka da kake shari'a da sauransu kaga wannan abu ne wanda ba zai ba zai ba zai yiwu ba sadaki yana da sharuɗa daga cikin sharuɗansa dole ne ya zama abu mai tsarki ne ba a bada najasa a matsayin sadaki ba za a bada giya a matsayin sadaki ba amma idan misali sai aka ba da giya sadaki miji da mata suka yadda giya ne sadaki da ya tashi kawowa yana da giya a ɗaki yana da juice da ya tashi ɗaukowa sai ya kuskure ya ɗauko juice sai ya kawo ya ba ta ya ce ga sadaki kuma ka yadda a karɓa ka ɗaura aure to shin wannan auren ya yi ko bai yi ba to malamai sun yi saɓani a nan wasu suka ce ai shi kenan tunda ya bayyana jis ne jis aka bada shi kenan aure ya yi wasu suka ce a za a kalli niyyarsu ne tunda niyyarsu giya ne a wajensu to har yanzu sun ɗaura aure mare kyau akan giya idan ya yi bina'i da ita za a bata sadakul misli a za a yi faskin auren kuma za ta cancanci sadakul misli watan za a bata auren kuma ta cancanci sadakin daidai da ita. Idan bai yi bina'i da ita kuma a wannan yanayin to ba ta da komai. Yana cikin yanayyuka ɗaiɗaiku wanda in ba a yi bina'i ba, to ba ta da rabin sadaki na wancan a fanis kuma farattu. Illa an yi abu na auya ko wallazi biye da umdatun nikahi. To ba ta da wannan saboda sun gina a kan sadaki wanda yake ba ingantacce ba, watan najassacce. Sharaɗi na biyu dole ya zama kuɗi dukiya abin da zai iya zama kuɗi yake da value kamar yadda muka ce ko a saboda faɗin Allah wa mallam yasa fi minkum qawlan din da muka ambata a sharadi na uku dole ya zama abin da yake da za a iya amfani da shi a shar'ance watan shari'a ta yarda da amfanin da ake yi da wannan abin yes kuɗi ne amma shari'a bata yarda da wannan abin amfanin da ake yi da shi ba kamar misali mutum zai bada sadaki sai ya je ya bada kamar yadda muka ce giya ko ko a'a wani abu wanda yake wannan abin a shari'a ba a yadda a yi amfani da shi ba kamar kila wani kwano ne na shan giya kuma ba a amfani da shi misali sai don giya din kawai ko makamancin wannan to wannan ko da ita ba musulma ba ce shari'anta ita addininta an yadda mata ce amfani da wannan abin misali to bai halatta gabata ba domin dole sai abin da a shari'an musulunci an yadda da intifa'i da shi don abin da a shari'an musulunci ba a yadda da intifa'i da shi ba ko ita matar da za a aura ba musulma ba ce ba za a bata shi ba a dole sadaki ya zama an san yawansa ko da sanin kuwa na kasantawa ne kuma an san lokacin da za a bayar a kamar yadda muka ce a sadakul mu'ajjal akwai shi a shari'a amma amma idan da mutum zai aure sai ya ce to zan biya sadaki bayan na mutu za a ɗauka a cikin gado wannan ɓataccen aure ne ko ku ce a zan biya sadaki ran da duk muka rabu shi ma wannan bataccen aure ne wata mu'ajjal jinkirtawa da ya dace da hankali akwai jinkirtawa wanda misali an faɗe shi an san cewa oke abu ne nan da wata ɗaya ko wata biyu zan bayar ko ga wannan yanzu zan bada nan da wata ɗaya ko wata biyu zan kawo ciko ɗin duk da ma ba abin da ake so bane a mazhabin malikiya ma makruhi za a iya jinkirta a sadaki amma an so a kaddamar da shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wancan mutumin da hadisin da muke karantawa ai kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayu gare shi ya so ya ce to shikenan ga tana ka je in ka samu ka bata amma bai ce a gaba ce je ka nemo ya je ya nemo bai samu ba ya ce je ka nemo ko kaza ya nemo bai samu ba ya ce to je ka koya mata abin da kike shi na Qur'ani kaga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ajjalawa zai ce to shikenan ka aure ta banda dan Allah ya baka sai ka bata to ana son a kada istilalin furuj ba tare da an bada an bada haƙƙinsa ba To, akwai matsaloli da yawa da suke tattare da sadak, misali, haƙƙin mace idan ya zama an jinkirta sadakin nata. Tana da haƙƙin ta hana kanta, sai ta karɓi sadakinta an ɗaura aure, yanzu za a ba da sadaki daga baya, ba a bayar ba. Tana da haƙƙin ta hana shi zuwan mata, har sai ta karɓi sadakin ko ba ta da haƙƙin. malaman malikiya sun tafi a can tana da haƙƙi tunda nata ne za ta iya cewa oke za mu zauna haka nan har sai ka kawo sadakin ka bada shi kenan sannan za ka kusance ni amma idan ya riga ya taɓa kusantanta sai kuma bai bayar ba sai ce a to ni ba zan yadda ba sai ka kawo sadaki sannan a ba ta da wannan haƙƙin a wannan lokacin saboda ai sadakin ya riga ya zama wajibi nashi nata a kansa so da haka daga nan dole ne za ta ta bashi iko na tamakkun a kanta tunda ta riga ta bar shi na farko a wallahu alam to akwai matsaloli da yawa dai kamar inda muka faɗi wanda suka suka shafi sadaki shine abubuwan da ke sa mace ta cancanci sadakinta cikakke watan me da menene zai sa mace ya zama idan an riga an daura aure ta cancanci sadaki cikakke a wajen imamu malik a halwa da mace idan ba halwa ne wanda misali aka tabbatar cewa wannan halwan zai yuyu wani abu ya faru ba mujarradin halwa ba sharaɗi ba ne na cancantan mace da sadakinta sai an tabbatar da ya zo mata zuwan kuma anan ko da haramtaccen zuwa ne misali ko da zuwan mata ya yi ta baya ko ko zuwan mata ya yi tana cikin haila duka shi kenan ta cancanci sadakinta duk da haramtacce ne to amma ta cancanci sadakinta da wannan zuwan da ya yi idan da za su yi halwa to kamar yadda muka sani a nan in dai ba a misali gidan su yarinyar ne ya zo mata ziyara ko kaza ko a wani waje da ba a zaton faruwan wani abu bane to maganan nata ne kaulin ta ne da abin da ta ce shine abin da za a dogara da shi a cikin wannan to haka idan da zai izalan bakaranta da wani abu ba ta hanyar saduwa ba misali ya sa mata hannu a cikin farjinta ko wani abu ya zama ya yi zama dalilin gushewan bakaranta to shi ma da wannan za ta cancanci sadakinta cikakke a rasuwa idan ya rasu kafin duhul ko ita ta rasu kafin duhul a mazhaban imamu malik da yake wannan matsala ne na sabani sahabbai sun yi sabani da yawa kai amma dai sayyidina abdullahi ibn umar da zaid ibn sabit kamar yadda zamu gani a gaba a duka sun tafi a cikin wannan cewa a idan an riga an bata sadakinta kuma sai ya rasu kafin dukul ko ta rasu kafin dukul to za ta cancanci sadakinta wasu kuma sun tafi akan cewa a'a tana da rajin sadaki ne dai irin kamar yadda yake a cikin nafsi sai dai a tana da gadon shi cikakke idan mace ta zauna tare da mijinta zama mai tsauko bai sadu da ita ba in ta zauna a misali aka yi kamar wata shida ana tare ko da bai sadu da ita ko aka shekara ana tare to anan ta cancanci sadakin cikakke ita ba za a sharɗanta sai ta yi dukul da shi ba ko sai ya yi dukul da ita ba a abubuwan da suke sa watan sadaki ya sauka ko mace ta cancanci rabin sadaki shine kamar yadda muka sani idan ya sake ta kafin dukhuli da ita wa in tallaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna faqad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum ko illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah ah idan misali ya zama a cikin akdin aure an sami illa ya zama misali an ba da sadaki abu mare kyau kamar yadda muka ce kamar giya ko wani abu to a nan ko rabin ma ba za a bata ba za a bata aure kuma ba ta da komai na sadaki kafin shiga da ita in an shiga da ita kamar yadda muka sani tana da sadakul misli wallahu alam ina ganin za mu haƙura haka nan matsalolin suna da yawa a mu bar abin da ya rage na lokaci don tattaunawa da tambayoyi ina zaton dai duk abin da ya shafi wannan hadisin wannan masail din da muka yi magana a kai sun sun yi covering ɗinsa wallahu alam na amin ya rabbi akwai matsaloli wanda suke na gefe-gefe kaman mace ta'arrada ma ta'arrado da kanta ta ba da kanta wasu za su ga cewa wannan kamar rashin kunya ne amma sai sun manta cewa manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka arada wa kai din ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku duk matan duniya duk wacce bata yi haka ba ma ai ta ta na kasa shi yasa iyalan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai da ya hana su amma su da kansu da sai su riga ya rasulullahi ga kanwata ba san cewa misali ba za a iya hada mace da kanwanta ba ya rasulullahi ka hada ni da kanwana mana ka kawo ta ita ba ka aure ta saboda ba wanda ya kai su son watan alkhairi ga yan uwansu kuma in za a so alkhairi ba kaman a so sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama so da dai anan kan ba wani illa cikin da tazo ta arraba ma kanta an yi sabani akan wace ce ita an ce ummu sharik an ce haula sabani dai amma wannan ba da tasiri a cikin ainihin watan hukuncin da ke cikin hadisin ko ma dai wace ce dai wata sahabiya ce Allah ya ƙara musu yarda. Wallahu alam, ina ganin shi kenan. Na wakan Mutum yana da gidan giya, sai ya ɗauki gidan ya bayar a matsayin sadaki. To, gidan giya in washe gari aka mayar da shi masallaci, ai ya zama masallaci, ko ba haka ba, ba wanda zai ce a nan gidan giya ne ba za a yi sallah ba, inda an share an wanke. an fitar da kwalaben giya sai a yi sallah ko ba haka ba so da haka ai kiman yana cikin gidan ne akan kansa ba abin da aka shigo da shi aka yi a gidan ba wannan yana kama da hotel da yawa daga mutane suna tambayan fatuwa akan hotel cewan za su iya yin hotel ko ba za su yi ba ina cikin masu yawan ba da